الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كراتون ونساتي أتكل لتافين كتاب التوحيد muna nan cikin littafin kitabut tauhid yau za mu tashi darasi na goma sha tara sannan kuma ko incidentally shine babi na goma sha tara darasi na sha tara babi na goma sha tara za mu tashi babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin nan ne ba baji da yake magana cewa banu adama galibin kafirce wanda suka yi sababin da yasa suka kafirce shine barin su da barin addinin su abin da yasa suka kafirce wa Allah suka bar addinin su suka bar addinin da Allah ya saukar abin da yasa din sababin huwal ghuluwu fi salihin shine wuce gona da iri a mutanen kirkin cikin su mutanen kirkin su ana musu guluwi me yake nufi da guluwi shine ka wuce gona da iri a wajen yabo ko a wajen cin mutunci ɗayan biyu ka riƙe shi fiye da yadda aka ce ka riƙe shi shine alguluwu ka aibanta shi fiye da yadda aka ce ka aibanta fiye da yadda aka ce ka aibanta shi shine guluwi kaga kristoci su yabo ne ya wuce gona da iri sai suka mai da shi mai suka mai da shi Allah Yahudawa cin mutuncin ta yawa wa annabin Allah Musa annabi Allah Isa ma suna ganin annabi Isa ma dan zina ne ya gani to saboda haka Yahudawa suka ce annabi Isa yi ta hanyar zina aka same shi kaga wannan suka aibanta shi fiye da yadda kake tsammani wancan kuma suka yabe shi suka yabe shi fiye da yadda yake tsammani shi yasa zaka yi mamakin yadda yadda kristoci har ya za a yi har su goya wa yahudu baya irin abin da ke faruwa a filistin yanzu duk kristan da yake goya wa yahudi ma hukaci ne bai san me yake ba christianity yake ba mutanen da suka ce annabin kama dan zina ne to haka iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne shi ma akwai annawasib akwai arrawafit akwai ahlus sunna wal jamaa arrawafit sune yan shi'a wai suka ce suna son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har suka ba su sifofin Allah suka ba su sifofin Allah kamar yadda ‘yan ɗariƙun da suka yi zurfi cikin ɗariƙa suka mai da wasu waliyansu abin bauta. A ɗariƙa akwai wanda sun wuce gona da iri sosai suka mai da waliyansu abin bauta. To kamar haka yadda ‘yan shi'a suka mai da Fatima kamar Allah, suka mai da Sayyidina Ali kamar Allah, Sayyidina Hussein za ka ji ana gudu ana kiran sunansa kamar yadda ake kiran sunan Allah, wannan kafirci ne. akwai kuma annawasib su kuma suna zagin ahlul baiti su ne mutanen sham suna tsinewa ahlul baiti to sai kuma ahlus sunna su kuma su ne tsaka-tsakiya babu ruwansu su tsarkake su inda Allah ya tsarkake su su yabe su inda ubangiji ya yabe su ba za su kai su matsayin da Allah bai kai su ba shikenan haka ahlus sunna game da annabi Isa su ba kiristoci ba su ba yahudawa ba annabi isa babban annabi ne abun a girmama shi ne a mutunta shi a tsarkake shi kamar yadda ake tsarkake sannan sauran annabawa sannan ubangiji da ya ba da labarin yadda aka haife shi ba sa aibanta shi kuma su ce ya zo ta hanya mummuna wannan su ne ahalus sunna to wannan shine babin babin salihin ka na bawa in zaka kai shi zaka rike shi fiye da yadda ubangiji ya umarce ka to sai zama an fada cikin shirka shi sa malam yake cewa sababin kafircewan al'umma shine wuce gona da iri kan salihan bayan su zamu gani duka misalai wa qaulullahi tabaaraka wa qaulillahi tabaaraka wa ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum haka ne a wajen ku ko iya nan ya tsaya ko ko ya karasa ayar eh ya karasa a wajen ku nan taushi kenan ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi la taghlu fi dinikum kar ku ce gona da iri a cikin addinin ku kaga ai aka kira ahlul kitabi yahudu da nasara su ake nufi da ahlul kitab kaga nasara kar ku mai da annabi isa Allah Allah Allah Maryam Allah Trinity sannan ko Yahudawa bawan Allah ne annabi Isa yadda aka haifi yadda aka halicci annabi Adam ba uwa ba uba to mene kuma dan an halicci mutum da uwa kadai da har za ku ce dan zina ne la taglu fi dinikum kar ku ce gona da iri a addininku wala taqulu ala Allah illa al-haqq kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiyan da Ubangiji shi ya ɗora ku a kai. Innama Allahu ilahun wahidun ko? Lalle Allah nan Allah ɗaya ne, subhanahu wala ta ƙudu talata kai. Innama almasihu, innama almasihu Isa ibn Maryam Rasulullah ko? Lalle na? Lalle shi almasihi Isa dan Isa inna bal masihu isa ibn maryam isa dan maryam rasulullah manzon Allah ne sai ya ce mai a wajen ku ko iya ne tsaya ya kawo ayin duka wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min kalimatuhu kalma ta annabi isa da wanda Allah ya ce kun din nan aka halicci annabi isa da kasance wa kalimatuhu alqaha ila maryam wannan an jeho ta ne zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma shi annabi isa rai ne da Allah ya halitta kamar yadda ya halicci ran kowa rai ne daga wajen Allah ya halicce ta kamar yadda ya halicci kowa can Allah yake cewa la taqulu ko wala taqulu salasa kar ku ce Allah uku ne Allah Allah Maryam Allah annabi Isa Allah ku wuce gona da iri in tahu khairul lakum ku daina faɗan wannan abu saboda Allah ya san suna faɗa cewa wannan shine mafi alkhairi a gare ku to kaga sai aka ce la taghlu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a addinin ku sai aka bada misalai innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalathatun intahu khairul lakum innamal innamal innamal ilahukum innamal ilahu innamal innamal allahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun ai ya tsarkaka a ce Allah yana da da ba yadda za a ce Allah yana da da lam yalid wa lam yulad fi sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas haka ne a wajen ku ba fi qaulihi ta'ala game da fadin Allah badukin sarki wa qalu la tadharunna alihatakum ko an ko ba nan bane haka aka a wajen ku ko ba ni wancan budadden nan wanda yake budadden nan shi yasa nake comparing copies guda biyu wa qalu la tadharunna alihatakum mutanen annabi nuhu lalatattun cikin lalatattun ciki shi yasa in kana so ka ga batan al'umma shine al'umma ayi kokari a raba ta da malamanta lalacewa ta yawa to makiya al'umma kuma su ne masu wannan aiki ne yanzu nan gurin annabin Allah Nuhu wa'azi yake wa'azi yake wa qala ya qaumi inni da inni da rabbi inni da autu qaumi laylan wa naharan wa lam yazidhum du'ai illa firara kullama da'awtuhum ko asawni mal wa qalu menene a ba nan ba can baya dai irin wa'azin da yake musu annabi annabin Allah Nuhu wa ya qaumi astaghfiru rabbakum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli samaa alaykum midrara wa innakum bi amwalin wa banina wa yudrikum amhara wa yaj'alukum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqtum atwara yayi ta musu wa'azi ga irin Allah da za ku bautawa shi yake saugar muku da ruwa ku nemi gafaran ubangijinku ya Allah duk abin da nake kiransu lam yazidhum du'a ya illa firara har ransa ya baci yace Allah ka halakar da su innaka in tadharhum yudhillu ibadi wa la yalidu illa fajiran kafara ya musu wa'azin ya gama musu wa'azin tsinannun gari lalatattun gari shine suka zo suna abin da muke ayin da take gaban mu dinnan wa qalu manyan gari sai suka tare yan garin suka ce aikin annabi nuhu zai halakar da ku la tadharunna alihatakum wallahi kar ku bar gumakan kar ku bar allolinku kar ku bar allolinku wanda kuka samu kuna bauta musu la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan kar ku rabu da wat wala suwa'an kar ku rabu da suwa wala yahusa kar ku bar yahusa wala ya'uka bar ya'uka wa nasran kar ku bar wa'annan haka suke gaya musu shi yasa annabi ruhu yake cewa qad adallu kathira wannan mutanen da suke blocking ɗinsu daga jin wa'azin annabawa adallu kathira sun batar da mutane da yawa wala tazidu zalimina illa dalala ya Allah kai kuma azzalimai batattu ba abinda zaka kara musu sai azaba azaba kadai zaka kara musu wannan shine aikin da mutanen banza suke yi a cikin mutanen kirki menene al'amarin da ya faru ya aka yi aka zo wannan labil din har aka samu wannan aya din shine Abdullah bin Abbas ko haka yake a wajen ku ko في الصحيح عن ابن عباس وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين هكذا يقول wannan ya gusa ya uka waddan suwa'an wa nasran dinnan duka wannan wanda aka kawo sunan wasu mutane ne mutanen kirki sunan bayin Allah ne mutanen kirki na kwarai saboda sun yi aikin kwarai min qaumi nuhin na daga mutanen annabi nuhu falan ba halaku mutanen da suka mutu mutanen kirki ne bayan Allah da suka mutu aw hashaitanu ila qaumihim sai shedan yayi wahayi yaje ya raya ya hure musu kunne a mutanen daliban wannan malaman kirkin shedan sai je fure zukatansu yace musu me aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban ku je ku saka alamomi a gurin da malaman nan suke karantarwa wannan malaman inda suke wa'azi suke karantar da mutane eh ku je ku saka alamomi bayan sun mutu a je a samu kabarinsu a binne su a wajen da suke zama sannan kuma a wajen kabarin a saka alama a saka itace a yi hotunansu shi yasa farkon batan banu adam a wajen shirka hoto hoto shine farko ya ce to a je a yi wannan a je a saka abin nan akan kabarurrukansu wasammuha bi isma'ihim dukkan wajen kabarurrukan da aka binne su in an saka masa alama aka sa musu wani signboard to a rubuta sunansu sunan majalisin sunan gurin da aka binne su inda ake zama shine sunan mutumin a saka fafa'alu sai suka aikata ka wannan shedan ya ci nasara akan su na ɗaya kenan yasa duk irin alamun da ake ayi kabari wani babban shehi ya mutu a je a yi masa kubba a saka alama waɗanda suka zo za a kalla a yi masa a nema masa rahama to daga nan har aka zo ana shafan kabarinsa daga nan aka zo ana bauta musu na'am mutumin kirki ya mutu ya zamana ana tina shi ana masa addu'a ana koyi da aikin sa wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau amma niyyar da ke za ta haifar zuwa ga mummunan abu to sai zamana mummunan abu ne to sai suka aikata haka walam tu'bat amma da suka aikata ba a bautawa kabarin dama ita shirka da barna a hankali take farawa da aka yi wannan ba a bauta musu daga an zo kawai Allahu akbar ta wannan fa kabarin bawan Allah nan ne mai karantarwa mutane Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa a gurin ne ma za su tuno iyalansa da sauransu a je a yi musu kyau a kyautata musu to kun ga nan daga nan ai ba matsala ko ba a bauta wa kabarin hatta idan halaka ula'ika har sai da waɗannan mutanen suka mutu yanzu ai kun ga daga farko mun ce wuraren zaman su aka je aka fara girmamawa inda suke zuwa su karantar shi yasa wanda yake rayi akwai abubuwa da yawa da ba a yadda ba idan ya mutu shi ma akwai abubuwa da ba a yadda ba da kasar Saudi Arabia musamman ya mutu ya fi fitina kasar saudi arabia da duk kudinsu idan shugaba ya mutu kudinsu sai a saka hotonsa don ake girmama shi malaman kasar su kai ta wa'azi sai aka ce me yasa ba za a sa su hotunan rayayyu ba rayayye in zai rudu za mu masa wa'azi amma mace cefa babu yadda ka iya ta ya ka zo wanda yake raye duk aka cire sunan hotunan waɗanda suka rasu din aka saka hotunan wanda suke raye wadda fitina ce to waɗannan suna raye an girman wajen zamansu wa nusiyal ilmu aka manta da ilimi malamai suka mutu babu malamai obidat sai aka fara bauta musu kenan can baya majalisuhum ba kana nufin kabarin su bane kamar yadda na faɗa ana nufin guraren zaman su aka saka a wuraren zaman su har sai da suka mutu aka manta ilimi sai aka ci gaba da bauta musu wa qala ibn qayyim ibn qayyim yake cewa qala ghayru wahidin min as-salafi da yawa daga cikin malamai suna fassara wannan ayan suna bayani akan wannan hadisi din suka ce lamma matu lokacin da suka mutu din aka fu ala kuburihim sai aka je wajen kaburin su ana zama ya zama ana zuwa wajen kabarin su a zauna zama fadi kada ake yi a wuni a gurin sun masawwaru tamathilahum sai daga baya kuma sai aka ce to mu yi hotunan su mana mu manna a kabarurukan ko mu kafa su sai aka yi hotunan su sai ana girmama su sun matala alaihimul amad sannan zamani yayi nisa malamai suka mutu aka rasa masu karantarwa fa'abaduhum sai aka bauta musu sai aka ci gaba da bauta musu sai aka mai da su alloli abu ne guda guda uku ya faru na farko aka yi hotunansu shi ne alamomi da aka yi na biyu aka je ana zama a kan kabarurukansu bayan sun mutu aka je kabarinsu ana zama na uku da lokaci ya yi tsawo jahilci ya yi yawa shi kenan aka ci gaba da bauta musu annabi Allah Nuhu ya zo yana wa'azi ba haka bane kar ai jahilan cikin su suka rura wuta babu abin da ba ai wa annabi Nuhu ba da jifa da cin mutunci da duk abin da ake su ga an walakanta an walakanta mutum haka aka walakanta annabin Allah Nuhu Allah ya umarce shi da yin kwalakwale a halakar da su to ne shine wa qalu la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan wala suwa'an ولا يغوث ويعوق ونصرا قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ba abinda za ka ƙara wa azzalumai sai bata wa'an umara ko haka ne gunku wa'an umara daga abdullah daga sayyidina umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tatruni kar ku wuce gona da iri a kaina ni saboda ya san me ya faru a zamanin na baya da shi zaka nusa yace kar ku wuce gona da iri a kaina kama atratin nasara ibn ibn maryam kamar yadda kristoci suka wuce gona da iri akan annabi akan dan maryam innama ana abdun ni fa bawa ne annabi ne yake fada sallallahu alaihi wasallam yace ni fa bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu kuke ce min ni bawan Allah ne manzon sa ne akhrajahu wannan hadisin iya inganci kenan bukhari da muslim suka rawaito shi to kun ga hatta a zamanin mu akwai mutanen kirki mutanen kirki da mutuncin su ya wuce duk inda ake tsammani amma aka mai aka mai da su alloli kamar yadda ake bauta sai na ali na ali har kona su yayi da wuta yasa aka aka kama su aka tattara su aka sa fetur ko fetur ko abin da yake kama da fetur na zamanin su aka banka musu wuta bayan an kona su sai wasu ma daga cikin suka ce da ba mun ce muku Allah bane kaga fa sun ce Allah ne an kama ƴan uwansu an kona wanda suka tsira suka ce dama mun ce muku Allah ne kun taɓa gani wanda yake azabtarwa da wuta ai sai Allah saboda ka shi Allah ne aka taho baya baya har zuwa wannan zamanin mu wurare da yawa an bauta wasu kamar anan ana bautawa Shehu Tijjani kamar yadda kuke gani mutum zai faɗi ya ce Shehu Tijjani wannan kuskure ne wannan halaka ne da ake bautawa shehu ibrahim inyasi wannan kuskure ne bata ne kamar da ake bauta shehu abdulkadir jelani shehu abdulkadir jelani wannan kan duk an yi ittifaki duniya ta yi ittifaki mutumin kirki ne bawan Allah ne bawan Allah iya na ƙarshe salahansa da imaninsa da iliminsa da komai amma yanzu an zo ana bauta masa ana masa tattaku ka je Kano ka ga yadda ake ka je waliye ka ga yadda ake ana bauta wa shehu tijjani shehu abdulkadir jelani afwan shehu usman dan fodiyo ba kadire ne kadiriya yake dariƙar kadiriya yake amma duk abubuwan kafirci da shirka babu shi a cikin sa sunna yake karantarwa sosai a bisa karantarwar shehu abdulkadir jelani na sufanci menene sufanci shine gudun duniya sufanci ba shine ka je ka yi shirka ba ba shine ka bauta wani ba ba shine ka ke kiran sunan wani koma bayan Allah ba ba shine ka ke kiran sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a ba shine ka je kana shafa kabari ba ba shine kake shafa kabarin annabi ba ba shi bane to kaga sai aka wuce gona da iri akan shehu abdulkadir jelani da sauran waliyai shi yasa anan gurin annabi ke cewa kar ku wuce gona da iri a kaina kamar yadda nasara suka yi akan annabi isa dan maryam inna ma ana abdun ni fa bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce cewa ni bawan Allah ne manzon Allah ne wa ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ihdaru al ghuluwa iyyakum bi ma'ana ihdaru ku nisanci wuce gona da iri akan komai mu addinin mu tsaka-tsakiya ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka Allah ya faɗa yace ku al'ummar annabi Muhammad mun saka ku ƴan tsaka-tsakiya ne ba ku wuce gona da iri to a komai karka wuce gona da iri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana a soyayya karka karka soyayya da ta wuce gona da iri a kiyayya karka kiyayyan da ta wuce gona da iri ahbib habibaka hawlan ma asa an yakuna ghadibaka yawman ma abghit abin nan ghadibaka hawlan ma asa an ya kuna habibaka yauman ma ka so masoyinka daidai ba daidai wata ran fa za ku yi kiyayya da shi ku yi fada sai abin ya cutar da kai maƙiyinka ka masa kiyayya tsaka tsakiya kar ka yi ta cin mutuncinsa ka faɗi abin da ba haka ba ka hau minbari ka zazzage shi wata ran sai ka ga shi ne masoyinka don Allah ya za ka yi da baƙaƙen maganganun da ka faɗa baya ya za ka yi in ka so shi kai yabon da ya wuce gona da iri a kansa sanda kuka zo ka samu mummunan sabani ya aibanta kai wancan kalmomin da ka faɗa zaka zo ka ce ka fasa ne to komai ana yin sa tsaka tsakiya ne to shi yasa mu addinin mu annabi yake cewa ina horan ku kar ku wuce gona da iri fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu abin da ya halakar da yan bayan ku shine suka wuce gona da iri ko su tsine wa annabawansu har su kashe su ko kuma su rike annabawansu su mai da su alloli kamar yadda annabi ma fa an mai da shi ubangiji annabi ma an mai da shi ubangiji kaga mutum zai faɗi ya ce ya rasulallah ya rasulallah kaga ana tafiya ana ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah kana kiran sunan annabi wanda sunan Allah ake kira ya Allah ake kira ya Allah har a zo a roƙon ruwa a zo halilu halilu halilu halilu ana kiran sunan annabi Ibrahim wannan kafirci ne Allah kada yake kiran sunansa ba wanda zai yayi maka bala'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yayi bala'i in ka je Saudiya wajen kabarin annabi zaka ga yadda ake shirka a kama bangon ma inda kabarin annabi yake a kama a ce ka yaye min rashin lafiyar da yake damuna ba a kiran sunan kowan Allah ba wanda yake yaye bala'i ba mai biyan bukata sai Allah ba a kiran sunan annabi ba a kiran sunan mala'ika ba a kiran sunan kowaye ba a kiran ahlul baiti babu wanda ake kira ba wani sahabi da zai iya maka sai Allah shi sa annabi ke cewa kar ku rike ni kar ku wuce gona da iri a kaina kamar yadda yan bayan ku suka wuce gona da iri sune yahudu da nasara wali muslimin ya zo daga muslim Ali ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah dan Abbas yake cewa halakal mutanaffi'un lalle na lalle masu wuce gona da iri sune al mutanaffi'un lalle sun halaka sai da ya fada qala ha talatan ya fada sau uku halakal mutanaffi'un halakal mutanaffi'un wanda suke wuce gona da iri sun halaka wanda suke wuce gona da iri sun halaka wanda suke wuce gona da iri sun halaka wannan ina ga shine karshen babin mu ko wannan shine karshen babin mu takaice babi ne da yake magana cewa sababin da yasa al'umma ta halaka ita ce gunuwi da wuce gona da iri akan salihan bayinta malam ya kawo mana ayan fadin Allah bil kasi ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlul kitabi kar ku wuce kar ku wuce gona da iri akan addinin ku bayan ya kawo mana la taghlu fi dinikum ghayra al haqqi ko wala taqulu ala allahi illa al haqq kar ku fada akan Allah sai gaskiya inna bal masihu isa ibn maryam rasulullah lalle shi almasihu abin da yasa aka kira shi masihu shine yana shafan almashu yana shafan mara lafiya sai ya warke sai aka kira shi almasihu mai shafa a warke lalle shi masihu annabi isa ibn maryam dan maryam na rasulullah annabin Allah ne wa kalimatuhu kalmarsa ta kun fa yakunu da Allah ya fada alqaha ila maryam ita ce wanda aka jefa wa maryam ruhun minhu kuma rai ne daga Allah ma'ana yadda sauran rai Allah ya halitta shi ma ta sa halitta akai fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa wala taqulu salasa kar ku ce shi ɗayan uku ne annabi Isa din in tahu kar ku daina abin da kuke faɗa khairan lakum shi fi alkhairi a gare ku innama Allahu ilahun wahid lalle Allah nan shi kadai ne fa subhanahu ya tsarkaka an yakuna lahu walad a ce yana da da lahu ma fi samawati ma fil ardi shi yake da sama da ƙasa da ƙasai wa ma fil ardi da abin da ke ƙasa wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakili akan komai sannan malaika mana fadin Allah bukin sai wa qalu la tazurunna alihatakum wawayen garin suna ziga sauran wawayen kar ku bar allolinku wannan allolin fa da mutanen kirki ne wala tazurunna waddan kar ku bar wadda wala suwa'an wala yaguth wa yuqa wa nasra wannan duk kar ku bar su ku ci gaba da bautawa kabarurukan su ku je kuna neman sa'a akan kabarin su muka ce waɗannan sunaken mutanen kirki ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa mutanen kirki ne na mutanen annabi Nuhu falamma halaku ko da suka halaka aw hashaitanu ila qaumihim da suka mutu kenan Allah ya aiko shaidanu akan zuwa mutanansa anin subu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban ku je ku saka alamu akan kabarurrukan su akan wuraren zaman su wasammu bi asma'in ku faɗi sunakin su fa fa'alu suka aikata walau tubar hatta idza halaka ulaika a nan gurin na ɗan abin nan fassaran har su waɗannan mutanen farkon da suka je suka saka alamu ɗin mutanen da suka saka alamu afwan gaskiya karatun yayi wani iri yau mutanen da suka je suka saka alamu a wajen zaman mutanen kirkin su da niyya mai kyau suka yi su sun yi da niyya mai kyau ne dan ake tuna su to su mutanen da suka yi da niyya mai kyau hatta idza halaku har sai su ɗin bayan sun mutu ku gane fassaran a can baya da na ce muku a wuraren zaman su lokacin suna raye la ba sa raye wannan ya gusa wai uka bayan sun mutu ne sai aka je guraren zaman su sai aka saka alamu wanda suka saka alamun mutanen kirki ne malamai da niyya mai kyau dan ake tuna su hatta idza halaku har sai su malamai mutanen kirkin da suka je suka yi wannan aiki da niyya mai kyau din da suka mutu sai aka bauta sai aka mai da su abun bauta saboda wayannan in za a bauta musu za su hana to bayan sun mutu sai aka mai da gurin abun bauta sai ana bauta musu mun gane ko yawwa walam tu'bat lokaci suna da ba abotan hatta idza halaka ulaika har sai da wayannan suka mutu wa nusiyal ilmu aka manta da ilimi ubida sai aka bauta musu an fahimci gyaran da nayi ko yawwa can bayan akwai in an ji bayan za a ji akwai abin nan na karshen kiri zai gyara to shine har ibnu qayyim yayin wannan magana wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu